Allah Allah shi ne mai fara halitta kuma shi ne mai dawo da su bayan mutuwarsu bayan gushewarsu kamar yadda dai shi ke saukar da ruwa wato tsirrai su fita rani kuma duk su mutu in lokacin ruwa ya dawo kuma sai a yi ruwa kuma su tashi haka nan dai mutane ma duk halitta hayawana da da ɗan adam da dabbobi mala'iku dabbobin ruwa itatuwa tsuntsaye duk waɗannan abubuwa suna da lokacin tashin su da lokacin mutuwa haka Allah shi ke yi ويوم تقوم الساعة يبدل المجرمون ranar da wato kiyama za ta tashi ranar da Allah ubangiji ta da matattu ya yi musu hisabi kuwa a wancan ranar almujrimuna masu mabannata za su ji kunya mabannata za su ji kunya kuma za su tashi za su hasara ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء kuma ba su da faɗin mata daga cikin gumakan da suke musu ibada ko kuma manyan su da suka sa su su tada ba su da wani wanda zai iya daga kansa ya ce ni na ɓadda ku a duniya yau zan taimake ku ba وكانوا بشركائهم كافرين a ran nan sai su gan su koma za su kafurce da gumakan da suka haɗa su da ubangiji cikin ibada ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون a nan duniya a nan duniya sai kowa da kowa suna tare a sanye suke musulmi kafiri mutumin kirki mara kirki mumini ta to da wanda yake da bai imani ba mai gaskiya mai kariya dole su a nan duniya ne a haɗe amma yau da taqumu sa'atu ranar da kiyama za ta tashi wa ya tafarraqu sa'atu masu gaskiya zama daki wa'anda ba su da gaskiya su a keɓe su gefe kuma zama daki haka Allah ubangiji ya kaddara فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحفرون sai ka ga a lokacin waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imani da Allah sun yi imani da littattafansa sun yi imani da annabawansa da mala'ikun shi sun yi imani da kaddara sun yi imani wato da ranar ƙarshe sun yi imani da komai da komai cewa in an mutu za a ba za a tashi sun yi ayyuka na kwarai suka sun yi amin wa amin salih sun aikata ayyuka na kwarai din nan su za ka san su fahim fi rawbatin yusawun za ka san su suna cikin benaye da gine-gine na aljanna suna cikin daɗin su suna cikin ni'ima ba abin da yake kayan musu da hankali waɗannan mu'mine kenan وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون amma waɗanda suka kafurce kuma suka tsayyata wato ayoyin Allah suka tsayyata da addinin sun kafurce da addinin Allah suka tsayyata hujjojin da Allah ya saukar sun tsayyata masa ruwa da shi a ranar ƙarshe وأولئك في العذاب المحضرون وتنجل أبو تارا وأن تجب في العذاب رانا قيامة a maimakon waɗancan suna cikin wato suna cikin jin daɗi wa'annan waɗancan suna cikin wahala haka Allah ya raba su kashi فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون to kasance Allah ban zikiri ku yi shi tasbihi ku yi shi zikiri ku yi shi godiya lokacin da wato wato lokacin wayewar gari da kuma lokacin da dare zai muku da kuma lokacin da wayewar gari za su وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تسهرون godiya ta tabbata ta tabbata a gare shi a sammai da ƙasa haka nan kuma ku yi wa Allah tabaraka wa ta'ala tasbihi da tanzihi da girmamawa da godiya lokacin da dare zai yi muku a tsakiyar dare ta tsoro da kuma lokacin da zahar zai yi malamai da sun samu inda aka bari yana sha a nan fa subhanallah inda sulsuna ana nufin sallan magriba da isha wa inda tusbihuna sallar safi وله الحمد في السماوات وعشيا في ليلته وتصلى صلى الاثر وحين تنشر تصلى الظهر بتنشر cikin wannan aya ko da take hakikalin lamarin wato bayanin sallah bayanin salloli guda biyar da lokutan zankunansu Allah Ubangiji ya taskace su ya ba su cikin ayyukan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam saboda waɗannan bayanai annabi ne ya yi saboda haka yace sallu kama ra'aytumuni usalli mun ga shi yana sallah sai muka bi shi akan wannan wannan aya ce ta ambaci lokutan da ya kamata mutum ya ko wanda zuciyarsa da hankali da dukurin ubangiji ya bauta masa gode masa kan ni'imar da ya ba na sa'adatarwa da ni'imar ingali da abubuwa na rayuwa da ingali da arziki da hankali da ilimi da sauransu ya gode wa Allah ko wa'annan lokuta suka to amma wannan baya hana cewa Allah yana shiga a cikin wannan tauhidi yana shiga a cikin wannan ba da zakka da haji suna shiga a cikin wannan bin umarnin Allah zai shiga a cikin wannan yin wa'azi da kiran mutane da farkin Allah yana shiga a cikin wannan hana mutane daga abin da Allah baya so yana shiga cikin wannan domin ayoyin nan sun za dan adam bai kamata ya manta da ubangijin kace ubangijinsa cikin waɗannan lokuta duka kullum duk waɗannan lokuta ya kamata ya shagaltar da kanshi da abin da zai kawo shi kusa da Allah tabaraka wa ta'ala yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun Allah ubangi shi ne mai fitar da rayayye daga matacce da kuma ina tattafi da abin da matacce daga rayayye kuma shi ne mai rasa bayan ta bushe tsarani ba a kuma ba mutuwar kawar zalika kamar yadda wayannan sarai sun mutu sun tashi haka kuma bayan mutuwar ku za ku tashi ya ku kai shawa da makamantan ku wayanda ba su yarda da cewa in an mutu za ta ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون yana daga cikin ayoyin Allah da mu'jizojinsa waɗanda ya kamata ɗan adam ya yi tunani a cikin su ya yi tafsiri a cikin su halittar Allah da ya kula ƙasa da ƙasa na cikin su sun mu san su sun zama san da shi sai ga sun zama mutane kuna ta walawa a cikin duniya kun cika duniya duka da aiki da kuma surutu kamar yadda muna ganin kanmu a nan duniya yanzu
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا wato Allah ko ne yana nuna mana yana daga cikin ayoyinsa halittar da ya mana daga ƙasa ya raya mu mutane da mutane da hankali da tunani da rasa ba abubuwa ga shi nan tun daga kila wannan allura har zuwa dai na'urorin da yanzu muna cikin su jiragen sama da menene duk Allah ubangiji ya wato ya ba su daga halittar wannan ɗan adam da aka halitte shi da ƙasa yana daga cikin ayoyin Allah abubuwan da kamata mu dole masa a kan shi ne na yayin da aka ya yi mana daga kawunan mata ya ci uwar mu Hawwa daga sayyidina Adam alaihi salam kuma sauran mata sun rasu daga yadda haka nan ƴaƴa maza kuma sun rasu daga wannan wata ƙara kan salam to Allah ban ya halitti matan mu daga daga jikin mu ya halitti Hawwa da haka ta ɗaukar Adam alaihi salam sauran mata na da ɗauke su kamar an halitte su ne daga maza Allah ubangiji ya shirya mana mata waɗanda za mu yi sukuni da tasbihu ilaiha an halaka kuma zuwa da nan kuma zuwa da ne da tasbihu ilaiha kun fahimta لتدخلوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة haka nan kuma ba nan gashi Allah ya ji ya aika muku mata daga kawunan ku don ku yi nutsu a wurin su kwanci hankali da kwanta da ku ku zauna wuri guda sannan kuma Allah ya rubuta ku tsananin soyayya mai zurfi tsakanin ka kai da ita duk lokacin da ka zo gida ka tsara kana nan hankali ka a kwance yake wa rahmatan kuma ya sanya wa tausasawa a zuciyarka gare ta ita ma haka a gajiyar wannan duk hukumomi ne Allah ya yi saboda ku gode da shi inna إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون to cikin waɗannan akwai ayoyi ne waɗanda ya kamata wato ayoyi ne masu shiryarwa masu bayani ga mutane masu tunani فقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابو موسى الاشعري يجب يجب ان الله خلق ادم قبضة قبضها من جميع الارض وبالذات يا الى كفى ضد لساكنين كفى يعني في ادم عليه السلام سبب حكا ايه حكا الفا منذ قال ايه بقى ايه وتو جاء ايه تو جاء ايه جاء ايه zuwa da ƙarshen wannan hadisi a ciki Allah ya tabbatar ya halitta Adam da kaza yadda ya faɗa a nan ya halitta mu da kasa ma'ana dai ya halitta asalin mu daga kasa mu ma shi ke nan mu zama kamar an halitta mu da kasa ne.
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم saboda Allah ubangiji ya halitta mu da kasa kasa ko ko ya lura kalan ta daban-daban ne yanayin ta daban-daban ne ƙarfin ta daban-daban ne wani mutafani wani ija wani wani wani yedo wani haka ne kasa ta wani burawo ko haka bane kasar haka kalan mu ta rauta mun zo haka amma ina an adam bai da aka ga wannan dan adam mun an halice shi ne kyau sai da shi na kowa in aka ba shi ya ce to ai ne ne ne komai laraba suna gani har sai a ya fi komai da kwallo goma suna kafin nan su isra'ila suna gani ibrahimiya ita ce harshe mafi kyau har ma suna ce su ne halitta da allah ko kuma mutanen allah da tsakko haka sun gudure wasu mutane kuma suna gani wato karan su ya zama fari kamar gani wuri da sauransu ba ka ce dai bayi ne dama an manna mana wannan zona wato baki ba wa to shi ke nan kai da kuma wannan kaddara ba ko sun ne suke faɗa a wurin Allah ba haka bane ba wa da shi ne mutum da ya bauta ma kansa ya bauta ma gunki ya bauta ma shaitan wannan shi ne ba amma mutumin da yana bauta ma Allah ai bai ba ba wa to ubangiji yana da wani ayati yana daga cikin ayoyin Allah hikimomin Allah خلق السماوات والأرض halittar sammai da ƙasa wanda ta ƙunshi wato fuskoki daban-daban kala daban-daban amfani daban-daban wa ilaku alzinati kuma alwani da kuma bambance-bambance tsakanin harsunan ku da kuma kalan jikin ku launi na launin kamfanin na jikin ku har da su a alkhilafu alzinati kuma alwani ku inna fi zalika la ayatin lil alamin wato cikin wannan bambance-bambance da Allah ya kaddara a wajen halittar kasamai da ƙasa da bambance-bambance na harsunanmu da bambance-bambance na launukan jikinmu da kwai ayar abin lura inda su da yin da bil'adini wato abin lura ga mutane masu tsananin tunani waɗanda za su yi tafsiri cewa Allah da gwamnati ba abin da ya gaza masa in dai wato ma da aikacin da zai na sa mutane su fari ma yana nan da sai zai ka wanda zai su baki wata yana sai in su duka baka ce in yana sa kuma ya yi su duka farare kuma ka bari to amma su da haka yana ce su daban-daban sai wannan saboda wata hikima a wata rana kuma ina da wata karatu kuma inna fi zalika la ayatin lil alamin da fathil lam wato wannan aya ta bambance-bambancen harsuna da na bambance-bambancen kalan jiki da kuma sammai da ƙasa ayoyi ne wannan wanda Allah ya bane su a duniya duk inda ka je za ka gan ido ka yana gani kunnen ka yana jin abin da ake faɗa daban daban daban da ya yi su saboda nuna mulkin ka ne ba saboda wani ya toro da wani daga cikin halittar ka ba shine in ka karanta da alamin wato ayatun alamiyatun wa bi'atun bayyinatun bi kulli bi'ayin duk inda ka je a duniyar nan kana iya gani to amma da ta alimi to nan kuma ya buƙaci ilimi ma'ana alimi ne masana za su yi su gano hikimar da take ciki Allah ubangiji ya yi mutane haka ba wai ya hanci wasu su ne makasanta kamar da wasu al'ummu kamar yadda dai a ƙasashe kamar na Asia da lokacin su Koriya ko India da sauransu dama an raba mutane kashi kashi wasu wato matsayin kafin kafa sai wasu kawo ne wasu kaza wasu kaza wasu kuma kai su ne dai wato abin nan amma su ne na sama su ne su a cikin su to wannan duka dai ba haka bane Allah ya yi waɗannan ayoyi ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين duka dai suna nan daidai a inda take ayoyi ne masu hankali za su za su gane hikimar da take cikin su wato su ne kafin da ita masu kuma duk mutum mai hankali yana da idanun sun yana gani ko ina ta shiga tana kallon wa min ayati ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ashe ashe ashe kada ɗan nan bai zama dalilin cewa mutum ya zama bawa ko kuma ya zama shi ƙarshe mutane ko kuma shi ne makasanci a cikin su ba kuma in ka lura kada kuma cikin makasan za ka samu mutane masana sosai wanda su kai inda sun kai ko su waɗanda da kan sun kai robo ga an kai su sun kai su kasa da cikin su a kan bayi sun zo sun gane da shi waɗanda sun kai ɗin ma akwai ayoyi da Allah ya nuna mu kafin yawa akwai waɗanda suna da hankali suna da kwazo suna da ilimi suna da fahimta launin su bai hana su zama wato saurari a wurin da suke ba wannan ya isa aya ta nuna maka Allah bai so da kowa ba talaka da kuma tsawoka da jirgarka wadatar da duk wannan ba zai kawo matsanci gare ka ba sai dai zuciyar nan shi ne in yara ɗaya alamin umur wato abubuwa masu daraja zuciyar nan sai sai ka zama in ya rafe da abu abubuwa na kaskanci kuma sai ka zama mada wato abu kaskanta a ƙasa wannan shi ne dai abin da za a iya faɗa a wannan wuri ومن آياته ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ومن آياته yana daga cikin ayoyinsa manamu bilayi bacci da ke ba ku daddaɗin a cikin dare ku huta. To amma wannan aya akwai lakwa na shi a ciki saboda haka waɗanda za a gane cewa Allah Ubangiji yana daga cikin ayoyin da ya ba ku bacci a cikin dare ko kuma bacci a cikin rana kamar yadda yake mina ya ce manamu bilayi wannan ha. Kuna bacci wasu suna bacci cikin dare wasu kuma suna bacci da rana wani aikin cikin dare ne wani kuma aikin cikin rana ne haka duka kowane akwai aikin sa wani yana aikin da rana da ya huta cikin dare wanda kuma aikin shi na dare ne ya daga da rana yana hutawa a cikin dare cikin rana duka ne Allah ubangiji yana arzotawa yana ba ku arziki waɗanda za ku ji daɗin sa a cikin wani kuma zai kyauta samun ku rayuwa shi ne falalar da ya yi magana da anan وابتغاؤكم من فضله كما منامكم الليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ايضا بالليل والنهار ان في ذلك لايات لقوم يسمعون wannan da yawanci suna fassara wannan aya da ma'anar cewa muna ayati manamukum min layl wa ibtirakum min fadli min nahar wato ya wato tunda yawanci da ranar ake girma ana kasuwanci ana kaza ana kaza to wannan shi na bullubi wato da kare da arziki da kuke sa'a wato da kare ku huta da rana ku yi aiki ranar za ku samu falalar Allah na arziki da wanda za ku rayu da shi da dare kuma sai su yi bacci ku huta ku samu karfi saboda gaba to amma ne hakika abun ya shafi wannan da wannan duka gaba za mu yi mai yanzu za ka ji masu aiki da dare ma za a yi haka kuma daga wannan aiki da dare suna samun aiki saboda haka ayi yana kawo ishara sai ne hankali kuma sai ka nufi ka ga me ake nufi saboda haka wa min ayati manamukum bilayli wa nahar wa qiraatukum min fadlihi bilayli wa nahar inna fi zalika la'atin liqawmin yasma'un lalle akwai ayoyi abin lura abun ji a cikin wannan zamani ومن آياته يريكم البر خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته yana da cikin ayoyinsa ayoyin ubangiji ne kominsa yuriku gaba yana nuna muku walƙiya lokacin da ana ruwa abubuwan mamma sai a guji su samu da suka kuna yin tsoron a ranar da kuke yin murya a cikin babu irin shi sannan kuma kuna kwaɗayin a samu da ruwa wanda zai ji karnan ku da ƙasar ku ku samu kare ku samu noma ku samu kuɗi daɗi wani yanzu ne na sama haka ne daga cikin ayoyin da yana saukar muku lokacin ba sannan yana saukar muku da ruwa daga sama ba zai yi yin abu ba da mutu yana raya kasa da shi bayan mutuwarsa bayan mutuwarsa inna fi zalika la ayatin da qawmin ya'qiluna akwai ayoyi masu ban mamaki cikin wannan abu da yake aukuwa kullum ga waɗanda suna da hankali ba duk lokacin in lokacin damina ya wuce ba ku san inda zai tafi ba ba mu san kuma ba mu da iko akan mu dawo ko kuma hana shi tafiya ba ya zo ya tafi za a neman wani abinci gare mu za a neman wani abu a gare mu kuma da mu rage alama sai da cewa dan lokacin da nuna za ka samu albarka ce wato noman ka an in yayi kaza za ka samu kaza sannan kuma wannan tsoro da kake ji dama ɗabi'a ne na adam ɗan adam ya ga wani kamar tsoro zai ji tsoro to ha in ya yi wata irin wannan a rasu tsawa ta abin ruwan tsawa ne to in dai Allah ubangiji ya ba wani dole ka ji tsoro to amma yana daga cikin ayoyin da ayoyin Allah da nan ka ji tsoro din sannan kuma ka yi kwaɗayi a kan za ka samu wani kuma amfani da yadda shin wannan abin tsoron Allah yana saukar muku da tsaruwa daga sama da raya da da shi har ku noma ku ji daɗi sai akwai ayoyi abin lura wannan ga masu hankali
ومن الذين تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون yana da cikin ayoyin ubangiji ta ba da ta'ala tsayuwar sama da ƙasa ba da kashin su komai ba ba da yake suke Allah da umarni da izinin shi suna tsaye dukan suna iyo a sarari nan kada ga gina wani da bakakashin ta wanda zai ɗauke su kamar yadda muna gina gidaje muna foundation da menene ya sanan kasa kana iyo kamar sauran wato saurari haka nan sammai ba za mu koyi abin da zai ɗauka ɗauke su ba a'a yana ɗauke da su ba a'a haka nan kuma Allah ya ce musu tsaya suna tsaye ga sunan muna ganin su. Amma idan da'akum kana ku mutu abin da kucin kasa lokacin da yake yake muku tashi sai ku tashi idan da aku min al-qada wa min al-rabb idan antum taqul kana ya kira ku kira daya na cewa ku tashi sai ka ga daga cikin kasar kowa da kowa zai tashi ya fita da kabari ya amshi kira wannan ya nuna ayoyi na ikon Allah wanda ya kamata mu yi la'akari da ita mu yi wato mu yi amfani da su.
a farkon karatu kayi mana magana da tsajeniya da sayyidina abubakar Allah tsara mata yadda ya yi
Da wasu larabawa wasu larabawa na dabbobi wanda har yanzu a wannan zamani wani lokacin muka yi shi a wasa kamar yanzu in ana wasan ba mutane suka ce wane ko kuma yin tsammani shi ne zai ci na taka ba ko kuma in ana wasan bol din nan masu wasan suka ce kowane jefawa a rami misali ɗauke zan ba ka jira biyar ana wuce jira jira jira to an mara horo ne da wannan karfafa da shi ta yi irin gefen saboda wannan asalin wannan da kuma shiga hankalin yata da ina abin ya tsaya kuma da ina ya tsaya.
gaskiya da shi zai wannan wannan ya ta ne dan mai dada Allah ya hana mana ya ayyuha alladhina amanu amru wal maytu sanna an amru wal maytu maytu shi ne dada dada Allah ya hana dada shi ne dai da ka faɗa ne ni abu kaza in na wuce za a zaka bani kaza ta ta ta ko ba ta bani to amma idan ya zama kamar abu ya kaɗe wannan kan wani abu wanda yake wani mutum ne kamar kana da ko ina da ko za mu yi musabaka ba a samu tunani da za mu ce ga ta da ko musabaka kana da doki da ina da doki wani mutum da wani zai fi ta wani abu ce ku yi wato ga ta da na da wato in kai kari da yadda zan ba a cikin kari da yadda zan ba a cikin kari wannan halittu to
to amma batun na ɗanin goro wannan zai dace a cikin zaman ana yin wannan akwai abin da muna ce muku alƙurufiya musulunci akwai fannoni da ake cikin nan akwai ciwo zubye zubye ya mutane su kudu da abubuwa da wasanni su yi ana yin abubuwa waɗannan sun ainihin kuma da darasi wani daban da ya wannan wato kakar wani da zai yi abin da ake bayar da mawakilin nan wani da zai ba ba a ya halitta ta rage da ba su kiwo in wannan kungiya kungiya in kun kungiya da za a ba su kaza wata jamfar da ya za a ba su kaza amma ba su ke cewa da da su saboda ainihin da mata aka to sai wannan da na bori in dai an ɗauke shi yana da yana da amfani wajen gina jiki da kuma ƙarfi ko kuma wajen yaƙi yana da jiki sanin dukiya to kaga inda ake biya da ciki da sarauta a'a in an ɗauke shi wani wasa ne kurum na na na iska ba shi wani amfani a rayuwa to haka nan kuma da ya ɗauke shi domin ta gane amma in dai wani ne ke karya ya kama wani da abin da shi bayar to ba ba ku koyar sana kun kada ya ba tsarewa wani da kake yi ma wanda ke yi mashi mana da har ya da mun haramta ne da mun haramta ne kuma ka san da aka samu ba da annabi ne ke da kada da ba kada ka tsare wa dama amma su da bai kan dama wani abu suna so irin wanda su Mm, yeah.
Maulana tambaya na farko yana cewa zakka da ake fitarwa a mutum zai fitar ne daga cikin kasar income ɗinsa da ya samu a duk shekara ko ko zai fitar ne daga cikin dukiyarsa da yake juyawa wacce take hauhawa.
Masu aiki da kuɗi akwai waɗanda wato samu da suka yi kuɗi ya zo musu kamar na gado ko kuma wani kyauta da aka samu. akwai kuma waɗanda suna da jari suna jirgin shi na kasuwanci saye da sayarwa yau da kullum ko an gane abin da ke yawa akwai kuma waɗanda al'adarsu suna sayar suna suna sayan gidaje a su ajiye su wani lokaci in farashi ya tashi su sayar ko haka ba to a ciki kuma akwai waɗanda suna gina gidaje su sa su haya a tara kuɗin hayan nan kaga kuɗin da ka samu na kyauta ko kuma gado ne ne in da shiga hannun ka za ka duka fani shekara kai za ka shiga zakka kuma nan gaba nan lokacin da ya yi shekara za ka shiga zakka dukiyar da na gidajen haya gini ba komai a kansa amma amfani da ka samu ka tara in ya yi adadi imanin da ka yi wata nifabi ya kai nifabi ya yi shekara za ka shiga zakka haka nan kuma kuɗin da kana kasuwanci da shi kana kasuwanci kana sayan buƙa'a kana sayan wa kamar tebur ko kanti ko kuma dai da kana sufuri kana tara kuɗi to shi ma in dai in dai adadin ya kai zakka kuma ka fuskanci shekara ta yi za ka fita zakkarka kuma kowace shekara kana fita zakka misali dai kana aikin gwamnati kowane wata ana biyan ka to abin da ake biyan ka nan a shekaran farko ba komai a kanka kana tara kana tara lokacin da abin da ya saura daga abincinka da bukatarka ya saura ya kai imani fani wato hukka aikin nuna jirgin dina ko kuma ya kai zara ko an gane yawwa to wannan sai ka fuskanci shekara ya ta shi ne sai ka fi da zakarsa kuma nan gaba fa abin da ka kama ka karɓa na wata rajiya a cikin wannan yin lokaci ya yi kana fi da to saboda haka abin da shi ke nufi ne ne Shi ne tambayar Maulana sun amsa.
to ba da Maulana ne tambaya na gaba yana cewa za a iya amfani da gaɓoɓin matacce domin magance wani wanda yake da rai a cire wani abu daga cikin mutumin da ya riga ya rasu domin a yi magani ga wanda yake da rai.
to malamai sun yi magana mai tsawo a cikin wannan amma dai magana mafi inganci malamai suna hana wannan domin shi mutum bai mallaki kan shi bai mallaki ran shi ba bai mallaki jiki ba ba ka da ikon ka ka yanka wani abu daga jikinka ka ba wani shari'a ba za ta yarda da wani to amma idan mutum ya bar duniya ya bar rayuwa amma an ga cikin ga wato gaba kunshe wani akwai wani abu zai amfani da wani to wasu malamai sai ce eh haka sun ana yin amfani da ma da izini da izini magada in kuma ba a yarda ba kuma to shi ma in an daga shi da asalin matsalar wa kaga mutum bai mallaki kai bai mallaki rai ba za a iya taba gawar mutum da domin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana girmama batun gawa na mutum jikin mutum ba za ta ba wato mutum da ya rayu haka ya mutu haka za ta saba sai dai idan abu dole ne ko da yaki wani wani abu na ya same wannan kuma wato Allah ne wala'i ne Allah ya kawo amma ba shi wa mu maida abin da mu hikima a cikin wannan buwa ba a so wannan wasana'ar Allah wato mutum ba a so a maida shi a gasar sai da sai don in an fara ce wa zai amfani da mutum sai da kawo dan shi ya yi kawo mutum da rai su kace to ke su kace ko da mutum to musulunci yana kikiya su kan wannan yana hana saboda haka mafi ya ce kaunin malamai a cikin wannan matsala ne cewa haramun ne a taɓa jikin ɗan adam ko a ɗauki wani abu daga jikin shi a ba wani mulki yana da rai kuma ƙauni mazurin ya ko matacce ne ba a ɗauka kayan jikin shi a ba wani waɗanda sun yi yarda kamar sun shaidu da masa sun yarda su kuma sun ke da yardar magadan wanda ya tafi da wannan ma yan tabbatar cewa gaban nan bayan ya mutu matsala nan da nan
Maulana wannan ne tambaya mai tambaya na gaba yana tambaya kan hadisin istirakul umma yace ga lafuzza daga cikin lafuzzan hadisin waɗannan guda uku wanne ne inganci cewa wata tattare ko ummati ila talatin wa saba'ina ta tsaya daidai na ko ko cewa kullu ha fi nari illa wahida ko ko cewa kullu ha fi jannati illa wahida
kullu ha fi janna illa wahida kuskure ne malamai sun bayani shi ba daidai ba كلها في كلها في النار الا واحده هي روايه ان تسكت to saboda haka da tabbata wato ina da so mun kawo shi cikin ko da kun gani ko yawa to jira mali ma ya kawo bayanin don mun kawo riwayoyi ko an bayyana saboda haka kullu hadin nari illa wahida tunda ita ce ingantacciya inda yake cewa ma ana alaihi wa ashabi da ka tambaye shi wanne wace kungiya ne wadda za ta tsira shi ne ta waɗanda suna kan wato suna ta kan tafarki na ni da sahabai na waɗanda suna kan tafarki mu ne da sahabai tafarki da wasu ne suka sa sallallahu alaihi wa sallam Maulana wannan yana tambaya cewa akan hadisin jabir cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce an tawa ma duka ya hadisin yana tambaya akan menene ma'anar hadisin Wannan hadisi ne wato mutum da dukiyar da dukan su suna daga cikin kas domin shi dukiya ya an gama na ce kas in ce ta yi ma kas ne uban sa uban shi shi ne sanadiyar samun shi saboda haka ta da dukiyar ta suna baban shi wannan dukkan su na uba ne shi ne ma'anar ma'ana uba yana da haƙƙi ya amshi wani abu daga cikin dukiyar ɗansa ba tare da izinin shi shi ne abin da ake yi Allah zai ce
Maulana wannan kuma yana tambaya cewa akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man salla alaiha marratan wahida fa tuqbilat minhu ma Allahu anhu dhunuba 80 sana ko wannan hadisin ya inganta hadisin ba aiki na wannan sai ba amma wato man salla alaiha salatan sallallahu alaihi wa akbar daidai wannan hadisi wato maqbuli ne kuma a hasana shi Maulana sun kuma tambaya ta karshe ne cewa ni ingancin maganar da ake yi na wasu yin abubakar cewa yana cewa duk layi shin yin kafa
a to da jin sai na mu kana ya faɗa eh ba ba ba ba amma ba na na haka ne shi a nan sai na mu kana ya faɗa ne amma ba ana nufin cewa ya zama sunna kamar sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato sauƙaƙa zato ne yayi ga wannan bawa na ne da ke alhamdulillah alhamdulillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم